بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولي تنين biyu ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da tara ga watan march 1997 idan ba a manta ba muna karatun wannan littafi hajjatun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kama rawaha jabir ibn abdullah radiyallahu anhu تعليف العلامة المحدث أبو عبد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله in ba a manta ba ya ce kafin ya bayani dangane da al'amuran aikin hajji ɗin nan akwai nasihohi da yake so zai gabatarwa alhazai musamman kuma waɗannan nasihohi su zama ga musulmi baki ɗaya to daga cikin waɗannan nasihohi shine ya ce a shirku billahi azza wa jalla nasiha ta farko da zai wa alhazai da kuma dukkan musulmi shine su fahimci abin da ake nufi shirka haɗa Allah da wani, Allah mai buwaya da ɗaukaka ya fi ƙarfin a haɗa shi da wani, to ba daidai ba ne za ka tafi ainihin wato aikin makka baka tsarkake zuciyarka da ayyukanka da ainihin tunaninka daga shirka ba, don haka sai a shekul allamatul muhaddis ya ce, فإن من أكبر المصائب التي أصيب بها بعض المسلمين جهلهم بحقيقة الشرك ya ce masifa mafi girma da ainihin wato ta afkawa wasu musulmi shine jahiltar haƙiƙanin abin da ake kira da shirka allazi huwa akbarul kaba'iri wadda shirka ita ce zunubi mafi girma wa min sifatihi annahu yuhbitul a'mal yana daga cikin mummunar siffar da shirka ta siffantu da shi shine ita shirka tana bata ayyuka baki daya la in ashrakta la yahbatanna amaluka Allah madaukakin sarki yace matukar ka sake ka hada Allah da wani duk baki ɗayan ayyukan ka za su ɓaci faqad ra'ayna kaseeran min al-hujjaj yaqa'una fi shirki الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني يتي حقيقة من قد يوا دقا cikin masu aikin hajji suna afkawa cikin shirka wa hum fi baitillahi alharam alhali kuma suna cikin ɗakin Allah mai alfarma amma suna shirka Wafi masjidin nabi alaihi salatu wassalam haka kuma kaga suna afkawa cikin tsantsar shirka alhali suna cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama yatrukuna du'a Allahi wal istighasata bihi sai kaga sun bar roƙon Allah da kuma neman agaji da sunan Allah din ila isti'anati bil anbiya sai su koma suna neman taimako da sunayen annabawa wasalihina da bayan Allah na gari wa na bihim suna rantsuwa da sunan annabawa da sunan manyan bayan Allah da waliyan Allah wa yad'unahum sa'annan suna kirayar su domin su biya musu wata bukata min dunillahi azza wa jalla sun rabu da Allah wanda yake da buwa da daukaka wallahu azza wa jalla yaqulu Allah kuwa cewa yake wallazina yad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir abubuwan da mushrikai suke bautawa suke kiraya su don su biya musu wasu bukatu nasu ba su mallaki ko da ɓallan dabino ba ma'ana ko da wannan farar riga ta cikin dabino waɗannan abubuwa da ake haɗa su da Allah ba su mallaka ba in tad'uhum la yasma'u du'a'akum Allah ya ce ya ku mushrikai ko da kun kirayi waɗannan abebai da kuke bautawa ba za su ji wannan kira naku ba walau sami'u kuma da a ce ma za su ji mastajabu lakum ba za su iya amsa muku ba a nan duniya kenan duk kiran da kuke musu waliyi ne kake kwalla mai kira ko annabi ne ko wani kabari ko wani mala'ika baki ɗayan ba sa jin abubuwan da kake cewa in ma kuma suna ji ba za su iya amsa maka ba wannan kabari da kaje kana ihun ya biya maka bukata da a ce zai iya biya wa kanshi bukata fa da ya kara kanshi daga shiga cikin wannan kabarin dan duk wanda kaga ya je kabari gudu ne gama kare mai mun fahimci wannan da kyau ko mutumin da ya rasu kuka daukai kuka yi mai wanka kuka tsirara kuka yi mishi wanka fa babban waliyi babban shehu zai da ku ga al'aurar shi amma ku kuka kwantar da shi kuka yi mishi wanka kuka sa mai likafani ba zai iya takawa ya tafi kabari ba sai da kuka ɗauke shi kuma gobe kuma ka je ka tsaya ka ce biya maka bukata wani irin rashin tunani kenan wannan Allah ya ce wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum a ranar alkiyama kuma duk abubuwan da kuka bauta dinnan za su kafirce wa shirkar da kuka yi musu malaman tafsiri suka ce har gunki da aka sassaka da katako ko ice ko dutse ranar kiyama sai Allah ya hura mishi rai ya karyata waɗanda suka bauta mishi ya ce ba ruwa na da ku mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya ce wala yunabbi'uka mithlu khabir babu wanda zai baka tsantsar labari gaskiyar shi sai ainihin Allah maɗaukakin sarki wanda shine mai ba da labari. Wal ayatu fi hadha ma'ana kathiratun jidda ash-shaykh al-allama yace ayoyin da ke bayani akan wannan ma'ana game da tsoratar da shirka suna da yawa kwarai da gaske wa fi hadhihi kifayatun liman fataha qalbahu lil hidayah amma waɗannan bayanai da ayoyi da muka kawo akwai wadatarwa ga duk wanda Allah ya bude zuciyar shi domin ta ɗauki shirya iz domin kuwa ليس الغرض الآن البحث البحث العلمي في هذه المسألة a yanzu manufarmu ba ita ce mu tsaya mu tattauna bincike na ilimi game da wannan matsala ta shirka ba ma'ana aikin hajji muke son miyo mutane bayani ko to a gurguje a gurguje muna dai tsoratar da kai shirka ne kawai a dunkule amma wannan ba wani dandali ne na a tsaya a ce za a feɗe bayani game da shirka ko tauhidi ba wa inna ma huwa tazkiru faqat inna ma muna tunasashe ka ne kawai don mun sha karantar da kai mun sha maka wa'azi to wannan su Muhammad Nasiruddin Al-Albani kenan da suka shafa shekara 60 zuwa 70 suna wa'azi game da aqida to amma mu yanzu kasashen mu da yanzu aka fara ai ba ma takaita bayani ba wajibi a tsaya a bude bayani game da tauhidi a bude bayani game da shirka domin abu mafi muni da za a yi wanda Allah zai yi fushi a doron duniyan nan shine shirka kuma abu mafi daɗi kenan ga zuciyar ɗan adam ɗin da Allah maɗaukakin sarki ya baiwa shaiɗani damar ɓatar da shi to ba dole a tsaya a bayyana mutane ba duk aikin hajjinka in kai in akwai aƙidar shirka a zuciyarka shikenan aikin banza ne ranar alkiyama za ka yi asarar shi mun fahimci wannan da kyau ko sai malam ya ce falaita shi'iri ma za ya stafidu ha'ula min hajjihim ila baitin lahil haram a shekul allama muhammad nasiru jin albani ya ce ban san irin fa'idar da irin waɗannan alhazai za su fa'idanta ba waɗanda ke ziyara ɗakin allah maɗaukakin sarki idza kanu yusirruna ala misli hadha shirk in ya zama suna dogewa akan irin wannan shirka wace fa'ida za ka samu ka je aikin hajji kana tsantsar mushriki babu wata fa'ida wa yughayyiru nasmahu amma sai su canza sunan wannan shirka fa yusammunahu tawassulan sai su ce ai tawassuli ne suna neman tsanantuwa ne zuwa ga Allah ta hanyar wannan shehi ko waliyi ko hanyar wannan annabi wa tashaffu'an ko kuma su ce neman ceto muke wa wasiqatan ko kuma su ce mun sanya wannan shehi ne ya zan shine tsakanin mu da Allah domin mu ba za mu iya bayyana wa Allah bukatar mu kai tsaye ba sai mun kama kafa da wani alaysat hadhihi alwisata hiya allati da'aha al-mushrikuna min qablu ash-shaykh al-albani yace ai ba irin wannan saka wani din a tsakiya bane abinda mushrikan farko suka yi da'awa su ma mushrikan farko fa ba wai tsantsar gunkin nan asali suka ce suna bautawa ba a'a sun ce sun sa gunkin ne ya zama shamaki ma'ana wanda zai zama ya kusantar da su zuwa ga Allah to kai ma yanzu ka zo ka ce shehun ai ba bauta mishi kake ba inna ma kana son ya kusantar da kai Allah ne ma'ana da kai da waɗancan mushrikan aqida ku da yake shine malam yake cewa yubarriruna biha shirkihim wanda yake ainihin suke kokarin su kubutar da shirkar su ta hanyar cewa ai sun sa wannan ainihin gumaka ne ko shehinnai su zame tsani tsakanin su da Allah wa ibadatihim da kuma ibadar su li ghairillahi tabaraka wa ta'ala wanda suke sarrafa ta ga wani wanda ba Allah ba ma'ana ibadar da suke sarrafa ta ga wani wanda ba Allah ba sai su kokarin gyara abun siwa abun kwaskwarima ta hanyar cewa a'a ba wai wani wanda ba Allah su suke bautawa amma suna bauta Allah ne amma ta hanyar wani Allah ya ce wallazina takhadhu min dunihi awliya'a waɗanda suka kama wasu masoya wasu waliyai suna bauta musu suka rabi da Allah in ka ce dan me kuke bauta musu sai su ce mana abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa ba dan komi muke bauta musu ba sai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah amma ba wai hakikanin ibadar muke nufin yi musu ba amma akwai bukatar da muke da ita ga Allah amma ba mu iya kaiwa gare shi sai in mun bi ta hanyar su jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan a takaicen takaitawa kenan a daga cikin abubuwa na farko da Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya fara tattaunawa dangane da abin da ya shafi shirka to kafin a cike wannan fasli shine kamar yadda na gaya mana a ƙashin gaskiya su sun share tsawon shekaru suna karantar da mutanen ƙasashensu bayani dangane da tauhidi da shirka shi yasa an samu da yawancin mutanensu sun karɓa sun fahimta shi yasa shirka a cikin su akwai karanci fiye da in ka gwada da yadda take a cikin mu domin wani tsantsar shirka a nan ya ɗauka ya mai da ita ita ce tsantsar tauhidi to shi yasa nake ga yana daga cikin haƙƙi akan a tsaya a fayyace wannan abu domin da alhazai da waɗanda ba alhazai ba ma kowa ya saurara ya ji aikin hajji za ka to ka tabbatar sai ka taka waɗannan matakai na tauhidi in ba haka ba za ka je ka kashe kudinka a iska ne kuma ka je ka saba wa Allah a nan Najeriya kake zaune ko a wata ƙasa ba aikin hajji za ka ba matukar baka taka waɗannan matakai na tauhidi ba ka tabbatar da cewa duk ibadarka da take rana da kake rana alkiyama za a ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura Allah ya kiyaye dan haka in an bibiye ayoyi na alqur'ani da hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallama za a samu kalima mafi girma ita ce kalimar da Allah ya ce kalimatu taqwa kalima ta tsoron Allah ita ce mai kalimatu tauhid la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu sa'annan muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan ka haɗa waɗannan kalmomi guda biyu to za ka fitar da cewa tauhidi da ake cewa ka ɗayanta Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai bai da abokin tarayya to ya kasu kashi uku dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma a taƙaice kamar yadda ka san wajibi ne ka ɗayanta Allah bai da abokin tarayya a wajen rububiyar shi da wajen al'asma'u was sifati da wajen al'uluhiyya to haka manzon Allah yake wahdahu la sharika lahu fir risalati wal littiba'i wajen wannan manzanci da Allah ya aiko shi a cikin wannan al'umma har ai tashin al'iyama to shine rasulullahi wahdahu la sharika lahu wajen biyayya irin wadda ake wa annabawa shi kenan kwaya ɗaya shi ma wahada hula sharika lahu ne a wannan fagen mun fahimci wannan da kyau ko to don haka ɗayanta Allah da ake cewa ka yi ana nufin ka ɗayanta Allah a cikin abubuwa guda uku annau'ul awwal nau'i na farko da ake neman ka ɗayanta Allah tauhidin rububiya ana nufin ka ɗayanta Allah a wajen ayyukan da shi Allah maɗaukaki ya yi ka tabbatar da waɗannan ayyuka cewa na Allah ne shi kaɗai babu wanda ya taimaka mishi ba su haɗin gwiwa da wani ba bai nemi shawarar wani ba sa'annan kuma Allah baya tsoron dan ya aikata wani abu daga cikin halittar shi wani abu zai biyo baya to tauhidin rububiya kenan mun fahimci wannan ko wal mulk da mallaka cikakkiyar sarauta ka tabbatar da ita ga Allah wa huwa al-iqraru bi anna Allah ta'ala rabbu kulli shay'in wa malikuhu wa khaliquhu wa raziquhu shine ka tabbatar tun daga baka hazzuci cewa Allah madaukakin sarki shine ubangijin komai shi ya mallaki komai shi ya halicci komai shi ke azurta komai wa annahu al-muhyi al-mumit kuma Allah shi ke rayarwa kuma Allah shine ke kashewa annafi'ud dar Allah shi ne wanda ke ba da amfani, Allah shi ne kuma wanda ke cutarwa, in ka ga wata cuta ta same ka Allah ya saka maka, in wani amfani ya zo gare ka Allah ne ya nufe ka. Al-mutafarridu bil ijabati bi ijabati du'a'i inda al-ittirari kasancewa duk sanda ka shiga halin kuncin bukatuwa in ka daga hannu kana addu'a Allah kaɗai ya kaɗaitu da amsa maka wannan ainihin addu'ar. Allazi lahul amru kulluhu, ka tabbatar cewa duk al'amari baki ɗaya a hannun Allah yake, wa biyadihil khairu kullihi duk alheri a hannun Allah yake, alƙadiru alama ya sha'u, Allah shi ke da iko akan duk abin da ya so, laisa lahu fi zalika shariku duk waɗannan abubuwa da muka lissafa Allah bai da abokin tarayya. Mun fahimci wannan ko? duk waɗannan abubuwan da aka faɗi ana so tabbas ka tabbatar da cewa kowanne Allah shi kaɗai ne a cikinsu wa yadkhulu fi zalika al-imanu bil qadri har imani da kaddara in Allah ya hukunta wani abu ya hau kanka ka yadda cewa Allah ne ya saukan maka shi ma ya shigo cikin tauhidin rububiyya sai malam ya ce wa hadha tauhidu wannan tauhidi na rububiyya da muka yi bayani la yakfil abdu fi husulil islam ba zai isar wa bawa kasancewar shi ya zama musulmi ba dan ka yadda Allah ne mai sarauta Allah ke halitta Allah ke rayarwa Allah ke kashewa wannan kadai fa ba zai sa ka zama musulmi ba domin manyan kasurguman kafirai ma sun yadda da wannan amma wannan yadda fa bai sa sun zama musulmi ba balla budda an ya atiya ma azalika bilazimihi min tauhidil ilahiyya babu makawa in ka yadda da rububiyya dole sai ka yadda da ilahiyya in ka dayanta Allah a wajen ayyukan shi kai kuma ayyukan da zaka yi wa Allah na bauta dole ka dayanta shi a ciki mun fahimci wannan ko li'anna Allah ta'ala haka anil mushrikina saboda Allah ya bada labari game da mushrikai annahum muqirruna bi hadha tauhid cewa mushrikai ma sun tabbatar da wannan tauhidi lillahi wahdahu ga Allah shi kadai mushrikai sun yarda da wannan qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi ka binciki waɗannan kafirai ka ce da su wake azurta ku daga sama da ƙasa amman yamliku sam'a wal absara ko kuma ka ce da su wane ne ke mallakar ji da kuma gani wa man yukhrijul hayya min al mayyiti wane ne ke fitar da rayayye daga matacce wa yukhrijul mayyita min al hayyi kuma wane ne yake fitar da matacce daga rayayye wa man yudabbiru al amra wane ne ke jujjuya al'amura fa sayaquluna Allah za su ce maka Allah ne qul afala tattaquna sai ka ce to ba za ku ji tsoron Allah kuma ku bauta mishi shi kadai ba to a nan ne ake raba gari da su duk waɗannan abubuwa sun yarda Allah ne ya yi to ku ji tsoron Allah ku bauta min shi kaɗai sai su ce a'a a ja'alal alihata ilahan wahida duk allolin nan kuma a koma ƙwaya ɗaya yanzu yanzu fa suka yarda cewa Allahn ƙwaya ɗaya shi ya duk wasu abubuwa gaba ɗaya amma kuma a bauta mai shi kaɗai ba su yarda da wannan ba mun fahimci wannan da kyau ko jama'a to wannan nau'i na farko kenan wajibi ne ka san shi ka fahimce shi ka yadda da shi ka yi imani da shi tun daga baki har zuci tunanin ka ya zama a kan shi shine me duk ayyukan da ka san Allah ne ya yi su to ka tabbatar da cewa shi kadai ya kadaitu wajen yin nasu an Sani nau'i na biyu tauhidul asma'i was sifat shine tauhidin da ke tabbatar maka da cewa Allah na da wasu kyawawan sunaye yana da wasu siffofi masu tsarki da ɗaukaka to waɗannan sunaye da siffofi duk baki ɗaya ka tabbatar da cewa Allah kaɗai ke da irinsu mun fahimci wannan misali Allah al'azizu ne to gashi kuma ƙur'ani ya ba mu labari qalatim ra'atul azizi matar al'aziz sarkin misra shi ma sunan shi aziz to izza irin ta wannan sarkin misira daban da izzar da ke wajen al'azizu na Allah ko da suna ya yi ɗaya ba lallai ba ne ma'anar da ke bayuwa kuma ta bayu ga abu ɗaya mun fahimci wannan da kyau jama'a wannan kenan wa huwa al-iqraru bi anna Allah bi kulli shay'in alim shine mutum ya tabbatar tun daga baka har zuci cewa Allah ya san komai shine alimun kaga suna daga cikin sunan Allah wa ala kulli shay'in qadirun kuma mutum ya tabbatar da cewa Allah na da iko akan komai wa annahu al-hayyul qayyum kuma Allah rayayye ne tsayayye ne da kanshi alladhi la ta'khudhuhu sinatun wala nawm wanda gangadi bai daukar shi balle ma yayi bacci lahul mashi'atun nafiza Allah shine ke da yadda yake so yayi kuma ya zartar ba wanda ya isa ya dakatar da shi daga abin da ya nufi ya zartar wal hikmatul baligha Allah shine ke da kwarewa cikakkiya wa annahu sami'un basirun kuma Allah mai ji ne Allah mai gani ne raufur rahim Allah mai tausasawa ne mai tausayi ne alal arshi stawa Allah madaukakin sarki ya daidaitu akan al arshi wa alal mulki stawa kuma duk baki ɗaya Allah ya tattaro mulki nashi ne wa annahu al malikul quddus ka yadda cewa Allah shine sarki wanda yake da tsarki da albarka assalamu Allah shi kanshi aminci ne al-mu'min kuma mai amintar da duk wanda ainihin ya imani da shi ne duk in kai imani da Allah to ka amintu daga azabar shi mun fahimci wannan ko al-muhaimin Allah shi ke kula da ayyukan bayi al-azizu Allah shi ne buwayayye ma'ana Allah ya zo da abubuwan da yake ya buwayi kowa ya gagaru kowa al-jabbaru ka yadda cewa Allah na yin yadda ya so kuma babu wanda ya isa yadda ya so game da yadda ya yi din almutakabbir Allah shine wanda yake babba kuma mai kasaita subhanallahi amma yushrikuna sarki ya tabbata ga Allah daga shirkar da mushrikai suke mishi ila ghairi zalika min al asma'il husna da ma dai wasu sunaye daban kyawawa duk baki ɗaya ka yadda da su wasifatil ula da kuma siffofi madaukaka mun fahimci wannan ma'ana duk inda wata siffa ta zo a cikin qur'ani ko hadisi ingantacce ko wani suna na Allah to ka tabbatar da shi a ƙarƙashin haka duk wani suna da aka danganta wa Allah ko wata siffa da aka danganta wa Allah matukar ba ta a cikin alqur'ani sai ka ce ba mu yadda ba misalin wannan shine misalin da muka taɓa bugawa jama'a misali karatun da muka gada a ƙasar nan tamu alwujudu wal qidamu wal baqa'u wal makhalafatu waɗannan baki ɗaya mukhalafa ce li shari'atil gharra duk baki ɗaya wannan ba karatu bane ba tauhidi bane ba addini bane ba aqida bace bai halatta ka karanta ba ma balle ya shiga cikin imaninka domin Allah ba alwujudu bane Allah ba alqadimu bane kamar yadda yake Allah maɗaukakin sarki siffar shi ba ƙidamu bace siffa Allah ba baƙiya ba ce, amma Allah maɗaukakin sarki al'awwalu ne, al'akhiru ne, al-zahir, al-batin, wa huwa bi kulli shay'in alim. Mun fahimci wannan da kyau ko? A ce Allah al-wujudu samammi ko kuma a ce samuwa wal ƙidamu, ma'ana samuwa, samuwa ta tabbata gawa ga Allah. ma'ana da can babu shi daga baya ya samu kenan subhanallahi amma yushrikuna Allah ya fi karfin wannan kalmar shirka ce mun fahimci wannan alqidamu ma'ana siffar kenan alqadimu sunan kenan ma'anar shi shine daɗaɗɗe wal qamara qaddarnahu hatta ada kal urjunil qadim Allah yace wata mun kaddara shi ma'ana ran da ya ci kaɗin na ya kai sha hudu ko sha biyar to haka za ka gan shi babba to zai rinka raguwa zai rinka raguwa hatta ada kal urjunil qadim sai zama kamar tsiman giyar dabino da daddiya tsiman giyar dabino da daddiya sai ganta ta zama yar siririya haka to haka wata in ya fito ya girma sai kuma ya fara raguwa sai fara raguwa har sai ya koma ya zama siriri sai Allah ya ce al qadim da dadde to in ka siffanta Allah da al qidamu ka ce kuma sunan Allah alƙadimu ma'ana daɗaɗɗe in aka ce abu daɗaɗɗe ne ana son a siffanta gwargwadon jimawar shi a duniya amma ana nufin an taɓa samun lokacin da ba shi shi ma haka albaƙi albaƙi ba shi cikin sunan Allah don haka albaƙa'u ba siffa Allah ba ce domin ma'ana albaƙa'u ko kuma albaƙi shine abin da zai daɗe amma za a waye gari babu shi to duk waɗannan ba siffofin Allah ba ne in kana son ka tabbatar wa da al'umma cewa Allah haka yake tintini ya fassara kanshi da kanshi yace huwal awwalu wal akhiru Allah shine na farko Allah shine na ƙarshe shikenan malam mai risala Allah madaukakin sarki ya ji kanshi sai yace laysa li awwaliyatihi ibtida wala li akhiriyatihi inqida yace farkon Allah bai da farko ƙarshen Allah bai da ƙarshe to ka ji tantagaryar tauhidi kenan mun fahimci wannan Allah shiryar da mu to shine ainihin malam ya ainihin ci gaba da cewa wa hadha aidan la yakfi fi husulil islam wannan tauhidin ma yadda da tauhidul asma'i was sifati kadai har yanzu fa baka cika musulmi ba har yanzu dan ka ce ka yadda Allah kadiru ne alimu har yanzu da sauran musuluncin ka tukuna akwai inda ake rikicin domin waɗannan irin siffofin an samu da dama daga ciki har kafiran sun yarda da su amma kuma Allah ya ce su kafirai ne ashe ba yarda da waɗannan ne kaɗai musulunci ba inna ma an samu kaɗan daga cikinsu suna siffar sunan suna musun sunan ar-rahman in aka ce musu ar-rahman sai su ce wa man rahmanu wai wane ne rahmanu mu in ban da rahmanul yamama ba mu san wani ba su ba su yarda da ar-rahman ba wasu daga cikinsu shine Allah ya saukar da sura guda ya bayani akan ar-rahman allama al-qur'an khalaqal insan ya bayyana musu kun ce ba ku san ar-rahman ba to kun ji shi shine ya saukar da al-qur'ani ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya halicci mutum Allah ya bayyana kanshi daya bayan daya to dan haka yadda da tauhidin sifat as-sifat da al-asma da na rububiya fa har yanzu fa baka cika musulmi ba domin duk kafiran maka baki ɗaya sun yarda da waɗannan amma kuma kafirai ne akwai inda ake ta taɓurza da su su ne wajen a zo a bauta wa Allah shi kaɗai mun fahimci wannan da kyau ko to nau'i na ainihin biyu kenan an nau'u salif nau'i na uku tauhidul ilahiyya al-mabniyu ala ikhlasi ta'alluhi lillahi ta'ala shine tauhidin da ke karantar da kai ka bauta wa Allah shi kadai wanda shi ya gini ne akan tabbatar da tsantsar ibada ga Allah maɗaukakin sarki min al-mahabba na daga soyayya nau'in soyayyar da ake wa duk wani abun bauta to ya zama Allah kadai kake wa irinta wal khawfi da tsoro wal raja da fatar wata bukata wat tawakkal da kuma dogaro ya zanga Allah kadai ka dogara war ragaba da nuna kwaɗayin buƙatarka ya zanga Allah kaɗai war rahaba firgicinka ya zama Allah kaɗai kake firgicin ya saka ka azaba mun fahimci wannan ko sa'annan wadda'u lillahi wahdahu addu'a ma in zaka yi ta ya zama Allah kaɗai zaka yi wa sai malam yace wa yanbaghi ala zalika ikhlasul ibadati kulluha zahiraha wa batinaha lillahi wahdahu la sharika la ya ce kuma ya kamata duk baki ɗayan ibadoji mutum ya tsarkake su ga Allah shi kaɗai sarari da ɓoye Allah kaɗai yake nufi sai malam ya ci gaba da cewa la ya ji alufi ha shay'an li ghairihi kai ya karkatar da wani bangare na wata ibada ga wani Allah ma'ana yanzu ka zo kai sallah kai ruku'u kai sujuda ga Allah wahdahu la sharika lahu an jima kuma kana gamuwa da dagacin garinku ko limamin anguwarku ko mahaifinka ko sirikinka sai ka durƙusa ka gaishe shi baki ɗayan waccan sujudar da sallar da kai duk baki ɗaya ka lalata su domin can ka bauta wa Allah tsantsar bauta ruku'u da sujuda sai kuma ka sake zuwa ka sarrafar da waɗannan gaɓoɓi kuma ga wani wanda ba Allah ba shikenan shirka ta shigo shi yasa wannan shirka da ake magana da babin ridda da sauransu da musulmi ake ta kwaɓe fa don karka afkawa mushirkan su suna ciki sai dai a ƙoƙarin fahimtar da su don su bari kai da kake da imani da aƙida ta gari ɗin na ya kamata ka rinka lura da waɗannan abubuwa kuma tauhidi ya fi komai haske duk abin da duk sanda ka samu farar riga tas to ba ta jura dauɗa ko ƴar yaya sai ta bayyana ta tauhidi da ya fi komai haske da ƙyalli ana wurgo mishi shirka ko yaya ce sai ta bayyana mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to shine malam yace la li malakin muqarrab wannan bauta bai halatta ka sarrafar da ita ba ko da ga mala'ikan da ke kusa da Allah wala li nabiyyin mursal ko kuma ga annabin da yake manzo ma'ana ko mala'ika jibril bai halatta ka sarrafar da wata bauta gare shi ba ko kuma ainihin annabi Muhammad wanda yake sallallahu alaihi wasallama annabi ne kuma manzo fadlan an ghairihima balle kuma wasu in ya zama manyan mala'iku da manyan annaba bai halatta ka bauta musu ba ina kuma ya halatta ka bauta wani bai halatta ba sai malam yace wa hadha tauhidu huwa alladhi tadammanahu qawluhu ta'ala wannan tauhidi shine wanda wannan aya da Allah yake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu to wannan tauhidi wannan aya na ɗauke da shi gare ka kaɗai muke bauta gare ka kaɗai muke neman agaji wa qauluhu ta'ala da kuma magana Allah madaukakin sarki da yace fa'budhu ka bauta wa Allah shi kaɗai wa tawakkal alaihi kuma ka dogara gare shi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'maluna ubangijinka bai rafkana ba game da abubuwan da kuke aikata duk yana sana da su da ayoyin da da ke magana akan tabbatar da bauta ga Allah madaukakin sarki shi kaɗai to duk waɗannan ayoyi suna son tabbatar maka da wannan nau'i na tauhidi ne sai malam ya ce wa hadha tauhidu wannan tauhidi da kaji ana ta dabdala a kan shi huwa awwalu dini wa akhiruhu shine farko shine karshen addini wa batinuhu wa zahiruhu shine ciki da bayan addini wa huwa awwalu da'awatir rusuli wa akhiriha shine farko na da'awar annabawa da manzanni kuma shine karshen da'awarsu wa huwa ma'ana qaul la ilaha illallah wannan shine ma'anar kalmar la ilaha illallah din nan cewa ka abauta kowa sai Allah amma zaka ga mushrikai fa akwai fassarar da suke wannan kalma fa in mun ce mushrikai anan kuma ba muna nufin mushrikai irin su Abu Lahabi ba a'a mushrikan da suke cikin musulunci suke da rigar musulunci amma shirka suke sai a ce wai ma'anar la ilaha illallah wai ba wanda ake bautawa sai Allah wannan magana tasu suna nufin su tabbatar da aƙidar wahdatul wujudi ko wahdatul mawjud wadda za a zo a yi magana akan ta anjima insha Allah wannan aƙida ita tana nuna maka wai komai Allah ne dan haka sai su ce la ilaha illallah fassarar ta shine babu abin da ake bautawa sai Allah duk abin da kaga ana bautawa dinnan Allah ne sai da zindiƙanci fa ya kai tijjani a cikin jawahirul ma'ani yana cewa ba dan kasancewar duk abin da ke duniyan nan Allah ba ne da babu yadda za a bauta wani abu wanda ba Allah ba daidai da kiftawa ido Allah ya kyala wannan abu da sai rugurguza duniyar saboda kishi da yake amma tunda komai Allah ne sai Allah ya shiru ana bauta ma komai tun bautar gare shi take zuwa ina nan cikin jawahirul ma'ani to wallahi waɗannan abubuwan yadda ka san gyambo in aka je asibiti sai an fashe shi an wanke shi ya yi ciwo ɗin nan an zuba magani zai warke ko to waɗannan abubuwan wallahi sai an fashe shi ni ban jin daɗi kai baka jin daɗi wancan bai jin daɗi sannan fa a samu a gyara al'amura in ba haka ba ba za a taɓa gyara ba sai an fashe wani abu mun fahimci wannan da kyau Allah ya shiryar da mu to shine malam ya ci gaba da cewa fa innal ilaha domin shi abin bauta ɗin nan huwal ma'aluhu al-ma'budu bil mahabba shine wanda ake allantarwa a bauta mishi ta hanya ainihin nuna ƙauna wal khashiya da tsoro wal ijlal da girmamawa wat ta'zim da kuma kambama shi wa jami'i anwa'il ibada da dukkan nau'o'in ibada baki daya wa li ajli hadha at-tauhid khuliqatil khaliqa saboda wannan tauhidi da ka gani fa aka halicci dukkan halittu baki daya shi yasa ina masu cewa wai an halicci sai mutum ya ce in an yi duniya dan manzan Allah a ƙarya kake ba ai duniya dan manzan Allah ba an yi duniya ne dan abautawa Allah saboda haka shi kanshi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na ɗaya daga cikin sabubban tabbatar da ainihin bautar Allah din amma ba dan shi aka yi ta ba waɗannan irin hadisai da kullum muke tambihi akan su matattu wallahi duk su ne sababin suka ai dama kayan koli mafi daraja ga 'yan bidi'a su ne hadisan ƙarya da masu rauni su ne hajjarsu hadisai ne wai laulaka laulaka ma khuliqatul aflak laulaka laulaka ma khalaqatul aflak wai ba dan kai ba ba dan kai ba da duk duniyar nan ma ban halicce ta ba wai Allah ne ya ce wa annabi ba hadisi bane wannan saboda haka an halicci duniya ne dan abautawa Allah sai Allah ya aiko annabi dan wannan ainihin manufa ta Allah ta tabbata ita ce bauta wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka tabbatar da wannan tauhidi ne yasa Allah ya halicci dukkan halittu wa ursilatir rusul kuma aka aiko da dukkan manzanni wa unzilatil kutub kuma aka saukar da dukkan littattafai wa bihi iftaraqan nasu ila mu'minin wa kafirin wannan tauhidi zuwan shi ne fa mutane suka kasu wani ya zama mumini wani ya zama kafiri sanda babu tauhidi kowa kanan nasu ummatan wahida duk baki ɗaya kai a haɗe yake mun fahimta to saboda haka wannan tauhidi da ya zama saboda shi Allah ya halicci duniya saboda shi Allah ya aiko manzanni ya saukar da littattafai saboda wannan tauhidi ne wannan ya rabu ya zama mumini wannan ya zama kafiri dan Allah abu ne mai sauki da za a ce za a rangwanta ba wajibi a jama'a bayanin shi ba wasu ada'i ahlil janna wa ashkiya'i ahlin nari yace kuma sakamakon wannan tauhidi ne aka samu wasu suka azurtu suka zan yan aljanna wasu suka zama tantagaryar matsiyatan lahira suka zame yan wuta qala allah ta'ala allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم la'allakum tattaquna Allah madaukakin sarki yace ya ku mutane baki ɗayan ku ku bauta wa ubangijinku wanda ya halicce ku kuma ya halicci al'ummomin da suka zo kafin ku lallai in kun bauta wa Allah za ku wayi gari kun zama masu tsoron ainihin Allah malam yace fa hadha awwalu amrin fil qur'ani wannan shine umarni na farko a cikin alqur'ani in ka fallo qur'ani tun daga fatiha har ka taho bakara to wannan shine umarni na farko da me aka fara ku bauta wa Allah mun fahimci wannan da kyau ko to haka malam yace wa qala ta'ala Allah kuma yace laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu Allah ya ce hakika mun aiko Nuhu zuwa ga al'ummar shi Nuhu ya ce wa jama'a shi ya jama'a ta ku bauta wa Allah ba ku da wani abin bauta fa in ba shi ba malam ya ce fa hadha da'watu awwali rasulin ba'da hudufi shirki wannan ita ce kira ta farko kiran farko na ainihin annabin farko bayan da shirka ta afku a cikin wannan al'umma mene a zo a bauta wa Allah mun fahimci wannan da kyau jama'a to wannan a takaicen takaitawa abin da ake so ka fahimta duk baki ɗayan tauhidin nan shine abu na farko to tauhidin nan sai aka samu shirka ta shigo ciki ashe bayan an yi bayani akan tauhidi wajibi ne a gabatar da bayani akan shirka da'awa annabi ya aiki mu'az sai ce zaka je zaka samu wasu mutane waɗanda suke dama can suna da littafi kiristoci ne da yahudawa farko ka fara kiraya su bauta wa Allah shi kaɗai bai da abokin tarayya ashe duk wannan abu da ake gabatarwa a farko tauhidi aqida za a ce bashi da muhimmanci jama'a to wajibi ne sai an bashi muhimmanci in kuma ba haka ba in ka je ranar kiyama za ka rena kanka a gaban Allah hadisi sahihi ya zo cikin sahihul bukhari ma'aiki ya ce ranar alkiyama Allah zai dubi kafiri da ya sha azaba a cikin wuta sai ce ya kai wannan bawa nawa yanzu da a ce zan nemi ka bani duniya da abin da ke cikinta don in fitar da kai daga wannan azaba za ka bani sai ce kwarai da gaskiya Allah sai Allah ya ce to ai na nemi ka yi abin da bai kai wannan ba amma ka ki sai ce menene sai Allah ya ce na nemi ka bauta min ni kaɗai kar ka haɗa da kowa amma ka ki to shi yasa wannan tauhidi da ake cewa ka kula da shi wajibi ne ka bashi muhimmanci in kuma aka zo ana karatu a kan shi za ka ji cewa ba daɗi ana ta soka maka wuka ana ta tsikarinka shine wancan misali da na buga maka idan kafar ka ka samu gyambo in ba a je an wanke shi din nan ka ji zafi ba aka kawo magani aka zuba a kai karshe sai ka waye gari da kafa ɗaya wata ran dan riɓewa za ta yi a yanki amma in ka daure da zafin nan aka kankare aka goge shi da lemun tsami ya fitar da jini aka kawo magani aka sa shikenan sai ga ɗan gishin da kake ka daina insha Allah to haka yanzu shirkan nan da kake ciki wani yanzu ji yake kama ana tsaga zuciyar shi da reza to in ka daure ka fita daga cikinta ka kama tauhidi wata rana sai ka ji ka ainihin ana ce maka udkhuluha bisalam ku shiga gidan aljanna cikin aminci mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to idza tabayyana hadha ya kai mai saurare in dai ka fahimci waɗannan bayanai da na gabatar fa'alam ka sani anna shirka yanqasimu salasata aqsamin bin nisbati ila anwa'i tauhid kamar yadda kaga tauhidi ya kasu kashi uku to shirka ma sai ta kasu kashi uku ma'ana cikin kowane kashi ɗaya cikin kashi uku na tauhidi din nan to akwai nau'in shirkar da ta shigo mishi mun fahimci wannan da kyau ko wa kullum minha qad yakunu akbara wa asghara mutlaqan kuma kowace shirka cikin nau'i uku din nan zata iya zama babba zata iya zama karama kai tsaye wa qad yakunu akbara bin nisba ila ma huwa asghar minhu wata shirkar in an gwada ta da wata za a ga kamar karama ce amma kuma sai a ga ainihin wato ita wannan shirkar da take karama akan waccan har ma ta fi waccan girman muni wa yakunu asghara bin nisba ila ma huwa akbar minhu wata shirka kuma an gwada ta da wata da ake ganin babba ce sama da ita sai a ga ta fita munin girma saboda me ta fita girman muni saboda me saboda mummunan ainihin shirka da kafircin da ke karkashinta to don haka sai muka ga cewa ai in aka karantar da kai tauhidi wajibi ne a tsoratar da kai game da shirka in ba haka ba ita wannan shirka za ta iya lallabuwa ta fada ta bata maka wancan tauhidi naka mun fahimci wannan ko don haka sai mu ce alqismul awwal kashi na farko na shirka ashirku fil rububiyya ka sani da cewa shirka ta shiga cikin rububiyya aqidar mutane din nan game da cewa Allah shi kaɗai ne yayi komai to wata aqida ta shigo musu daban wadda kuma aka hada Allah da wani wa huwa nau'ani wannan kuma ya kasu kashi biyu ahaduhuma ɗaya daga cikin su shirku ta'til ita ce shirkar ayi tawaye gaba ɗaya ga Allah a ce ma babu Allah baki ɗaya wa huwa aqbahu anwa'i shirk wannan nau'i na shirka shine yafi kowanne muni ka shirki fir'auna kamar shirka fir'auna iz qala fir'auna ce waye wa ma rabbul alamina wai wane ne ma ubangijin halittu ne yana musu ne tukuna waye ma wai ake ce ubangijin halittu kuma ya ce ya haman ibn li sarhan ya kai haman ka gina min dogon bene da alli ablughul asbab me yawa zan iya takawa in kai ga sararin sama asbab samawati wal ardi asbab samawati fa attaliu ila ilahi musa yace in taka sararin sama leko wai in ga allan da musa ke cewa allan shi na sama wa inni la azunnuhu kadhiba domin ni ina tsammanin cewa Musa ƙarya yake yi kaga baki ɗaya Fir'auna bai yadda akwai Allah ba gaba ɗaya shi yasa da al'amarin shi ya kasaita sai ya ce ana rabbukum al'ala cikin ubangizan ma da kuka ce wai ku kun yadda da su to ni ne na can sama saboda bai yadda akwai wani sama ba wa min hadha shirkil falasifa yace to yana daga cikin wannan bangare na shirka ƙaryata Allah shirkar masu falsafa wannan falsafa da kake gani ita ce ta haifi wannan ilimi na kalam wannan ilmul kalam ya zo ya haifi wannan mantiki da ake ta karantar da mutane duk baki ɗayan sharri ne falsafa ilmul kalam mantiki duk waɗannan abubuwa sharri ne gaba ɗaya sayidina umar a zamanin shi aka ci gwamnatin ƙasar iran a wancan zamani farisa da yaƙi kwamandan yaƙin shi shine sa'ad sai ya aiko mishi cewa ya amiral muminina mun kama wannan ƙasa mun ci su da yaƙi mun karya mulkinsu muna son mu tabbatar da musulunci amma mun samu wani ɗaki cike da littattafai waɗanda suke ɗauke da ilmomi irin na falsafa da mantiki da waɗannan abubuwa nasu na karatuttukansu na tsantsar maguzanci me kake ba mu shawara mu faso waɗannan littattafai ga musulmi don su ga abin da ke ciki ko kuwa mu ƙona su ko mu zuba su a cikin teku sai sayid na umar ya rubuto wasiƙa yana baiwa kwamandan shi amsa ya ce na yi farin ciki da cewa allah ya baku nasara ya ce kuma jawabi akan tambaya da kai min dangane da littattafai da kuka samu ɗaki guda ma'ana library guda aka samu na littattafan waɗannan falasifa da sauransu ya ce jawabi na akan haka waɗannan littattafai idan alheri ne a cikinsu muhammad manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da alkur'anin da yake da alherin da ya fi wanda ke cikinsu don haka ba mu buƙatar alherin da ke cikinsu in ma akwai don muna da ƙur'ani in ku ba alheri ba ne a cikinsu don me za ku fashe sharri ku kawo shi ga musulmi don haka shawara ta ku ƙone waɗannan littattafai ko kuma ku tsindima su a cikin ruwa to abin da aka yi kenan Allah ya kubutar da musulmi daga wannan sharri sai da tafiya ta tafiya zamanin tabi'ai shine aka zo aka sake kwaso irin waɗannan littattafai daga ƙasashen Greek aka zo aka fassare su zuwa ga harshen Larabci to daga nan ne kuma rudani ya shigo cikin addinin musulunci wannan falsafa da kake gani ta shiga cikin aikin likitanci ta shiga cikin siyasa ta shiga cikin tattali ta shiga cikin harkokin rayuwa duk darasin da za ka karanta yau sai an waye gari sai an sa maka wannan falsafa sai an sa maka wannan psychology duk sai an zuba maka waɗannan hayaniya da bankaura ƙarshe sai ka ga mutum yana ainihin musun wani ɓangare na allantaka Allah ko kuma gaba ɗaya ma kuma su kansu turawa sun yi taro sun tabbatar da cewa babu abin da ya ja musu ci baya irin wannan falsafa ta ƙasar Greek da suka kwaso suka zuba cikin iliminsu da za a janye wannan falsafa a zo a tabbatar da komai kai proving ɗin kanka da kanka duk maganar da ka faɗi ka kawo dalili kawai a daina wani kauce-kauce da wayo suka ce da an zauna lafiya mun fahimci wannan da kyau ko to wannan shirka ta falasifa ta shigo ciki domin falasifa alqa'ilina bi adamil alam bikidamil alam wa abadiyatihi su falasifa suna cewa wannan duniya da ka gani dama haka take kuma haka za ta zauna har abada babu wani Allah da ya yi ta balle a ce lokaci kaza ya yi ta babu wani Allah da ya yi ta da zai ce kuma nan gaba zai rushe ta haka kowa ya ganta kuma haka za a bata har abadan abidina ba su yadda da Allah ba kaga ba su yadda da tashin kiyama ba wa annahu lam yakun ma'duman aslan suka ce da dai duniya bata taba wayar gari ba ta ba ballam ya zal wala ya zalu duniya ba za ta gushe ba har abada haka take wal hawadis bi asriha mustanidatun indahum ila asbabin wa wasa'id iqtadat ijaduha yusammunaha al uqul wan nufus suka ce duk halittu din nan baki daya su ne waɗannan ga sunan ana ta fama da su a cikin jami'o'i su Karl Marx da sauran waɗannan yan iska da suka zo suka zuba wa 'ya'yan mutane tunani duk sai suka ce waɗannan halittu da ka gani to mata ce ta samar da su yanayi ne kawai ya samar da su kamar yadda ka san fura in ka aje ta ta daɗe ta daɗe sai ga tana wata kumfa tana kumfuna me ka zuba mata take wannan kumfa haka yanayin furai yake sai ya haifar da wani abu ko to haka duniyan nan take sai ta haifar da ɗan adam haka kawai ba babu wani wanda ya halicci ɗan adam Allah ya kiyaye sai malam ya ce wa min haza yana daga cikin wannan nau'i na shirkut ta'atil yin musun Allah baki ɗaya ya ce shirki ta'ifati ahali wahadatul wujud shirka 'yan ƙungiyar wahadatul wujud waɗannan musulmi ne masu bin ɗariƙun sufaye fa akan yadda suke cewa suna cewa su musulmi ne amma su ne masu aƙidar wahadatul wujud abin da ake nufi da wahadatul wujud domin su ne ke cewa Allah shine alwujud to sai su ce wahadatul wujud duk abin da ka gani baki ɗaya a duniyar nan Allah ne za a saka ka tarbiya shehu zai dauke ka ya saka ka a tarbiya za ka zauna gwargwadon kwanaki arba'in misali baka cin abinci me kake sai dai ka sha ruwa ɗan kaɗan ka zauna kana ta zikiri la ilaha illallah ba sallah ba komai haka za ka zauna ka shiga tarbiya kwana na arba'in shehu zai zo ya bincike ka me wannan in ka ce littafi ne sai ce da sauranka me wannan sai ka ce Allah ne me wannan sai a ce Allah ne me wannan sai ka ce Allah ne komai aka nuna maka sai ka ce Allah ne me kai sai ka ce Allah ne sai a ce wa abur rabbaka hatta atiyakal yaqin ka kai matsayin ka bautawa Allah har sai ka sami yaqinin kai ma Allah ne dan haka tunda yau ka sami yaqinin kai ma Allah ne komai Allah ne to wa zaka bautawa shi Allah kai Allah to akan haka ne ibnu arabi yake cewa al-abdu rabbu والرب عبد يا ليت شعري من المكلف yace ni da kuke cewa bawa yace ni Allah ne in kuma kun ce ni ba Allah bane yace to shi ma Allah sai dai ya zama bawa amma ba zai yiwu ya fi ni ba ba zai yiwu in fi shi ba sai dai mu tsaya kan kan kan yana da littafi fususul hikam yana da littafi alfutuhatul makiyya wannan fususul hikam babu irin kafircin da babu a ciki fiye da shekaru 800 da suka wuce alhafizul qada'i wani babban malamin hadisi ya raddin wannan littafi sai suka yi shi tanbihul ghabi ila takfir ibn arabi fadakar da wawa akan cewa ibn arabi kafiri ne amma duk kasan nan sai ka je ka samu ana sawa ya'ya ibn arabi mun ce ibnu arabi ya kamata a fahimta ibnu arabi ba ibnul arabi ba ib al arabi wannan babban malami ne ba maliki ɗaya daga cikin manyan bayan Allah ba shi muke ba ana magana ibnu arabi shi yasa suka ce idza nukira fastankir wa idza urrifa fa'arif in aka ce ibnul arabi ibnu al arabi to mutumin kirki ne yana da littafin aridatul ahwazi ahkamul qur'an ta'awil da sauran manyan littattafai malamin malikiya ne mutumin kirki wannan ba shi ake magana ba amma wannan ibnu arabi babu alu da lanjaye a wajen sunan shi ibnu arabi shi wannan mutumin kasar dimashq ne kabarin shi yana can a dimashq shi ko wancan da muke magana mutumin kirki mutumin kasar andalus ne ba maliki to shi yasa sai suka ce idza urifa fa'arif in aka kawo sunan da alif da lam to ka san mutumin kirki ne wa idza nukira in aka kawo shi ba alif da lam na kira kenan fastankir ka guje shi mugun ne mun fahimci wannan jama'a sai ran da aka zo za a yi magana akan nau'o'in waɗannan mutane za mu zo da wannan littafi fususul hikam za ka ji abubuwan da ke ciki na tsantsar kafirci ya yi tafsiri futuhatul makkiya ya ce duk baki ɗayan malaman da ke fassara ƙur'ani ban kaura suke saboda suna fassara alƙur'ani ne a zahirin shi ƙur'ani yana da ma'ana ta baɗini ne me ma'anar baɗinin bari in buga muku misali ɗaya ni ina nan da wannan tafsirin a ɗaki na alhamdulillahi rabbil alamin ya ce misalin wannan da zan buga ya ce fir'auna fir'auna da ake cewa kafiri ne ya ce ai ba tun da aka yi duniya ba a taɓa samun mumini irin fir'auna ba don a cikin aƙidarsu su ne ka gane cewa kai Allah ne ce to imanin fir'auna da Allah ya kai shi har ya gano cewa huwa rabbuhumul a'ala shine na can sama to ya nuna ya fi kowa kenan ya ce don haka faqabadahu Allahu mu'minan tahiran mutahhar sai Allah ya ɗauki ran fir'auna yana mumini mai tsarki abin tsarkakewa yace kiristoci da suka zama kafirai yace ba dan komai suka zama kafirai ba sai dan sun takaitar da allantaka a abu uku Allah Allah Isa Allah Maryam Allah ko Allah Allah Isa Allah the Holy Ghost mala'ika Jibril yace ba dan sun ɗayantar da allantaka ga abu uku ba da sun ce komai Allah ne yace da sun zama cikakkun muminai amma abin da ya kai su ga kafirci da suka tsaya a uku kawai to jama'a yanzu wannan aƙidar da ta shiga cikin mutanen ƙasar mu ta zame musu jini da bargo da tsoka da fata in ba a bayyana musu ba aikin hajjin da zaka yi ba aikin banza zaka yi ba ai waɗannan abubuwan suna da muhimmanci a tattauna su don ka san su tunda a kansu aka haifi mutane a kansu suke mutuwa Allah ya kiyaye to shine yake cewa kamar ainihin kabni arabi yace kamar ibnu arabi wabni sab'in da ibnu sab'in wannan duk manyan shedanu ne cikin sufaye abin da yasa muke cewa manyan shedanu cikin sufaye sufanci asali an kafa shi ne da kyakkyawan manufa da aka fashi da kyakkyawar manufa shikenan sai suka kai ga tsantsar gudun duniya tsantsani da gudun duniya din nan sai kai su sai suka shiga wata irin rayuwa mai kunci to ka san tabi'a duk sanda ka takura tabi'a in ka ju in ta juyo za ta rama ba ta yi da kyau da za ka yi azumin kwana biyar ran da ka zo za ka sha ruwa kana fara sha sai ka faɗi sumamme saboda ka takura tabi'a ka zauna cikin wahala abinci ba za su ci mai daɗi ba ibn al-jawzi a cikin talbisu iblis yace sai su rinka ɗiban toka suna ci in za su sha ruwa sai su je su ɗibi ruwan kwatami sai su sha to da tsanani ya yawa sai suka ɗan nemi su sarara to shine sai ainihin suka fara ainihin kiɗe-kiɗe a ɗan shakata mandiri za a ainihin yi lailatin nur a tattaru maza da mata ana zikiri in dare yayi wani ya buge kyandiri shikenan duk wanda kai sufa ka haye to wannan ibnun nur duk ɗan da aka haifa ya zama ɗan haske kaga an takura ɗabi'a shine nan da ɗabi'a ta juyo za ta rama shine sai ta bayar da mummunan sakamako to da wannan holewa ta yawa sai kuma aka samu yan iskan gari sai suka ga tunda akwai shakatawa a abin sai suka shigo kamar yanzu yadda mafi yawancin matasa wasu suna shiga shi'a ne saboda mai akwai mutu'a a ciki za a samu yan mata free of charge ba ko sisi za a ce auren mutu'a eh a to eh shi dan brother ita yar sister to ita ta takure a masallaci shi ya takure a masallaci tabi'a ta buwaye su sai aka ce akwai yadda za a auren mutuwa to ai sister babu abin sadaki sai ta ce ba komai ya brother shikenan sai a haɗe sai ai me sai auren mutuwa shikenan da suka ga wannan ni'ima da ake sha 'yan iska sai suka shigo shikenan sai sufanci ya ɓaci in ba haka ba junaidu da manyan sufaye suke cewa suna bi hatta ibnu taimiya ya ce ba mu da suka ko miskalar zarratin game da junaidu domin junaidu cewa yake mazhabuna muqayyadun bil kitabi was sunna yace mu wannan hanya ta mu kawai qur'ani da hadisi muke bi faman lam yahfaz al kitaba wala sunna fala yaqrabanna mazhabana yace duk wanda bai iya qur'ani da hadisi ba kar ma ya kusanci hanyar mu waye zai suka game da wannan babu wanda zai suka game da shi to shikenan sai suka dawo sai suka zo da abubuwa munana sai mutum ya sha kwaya ya das sai zo yana maganganu yana maganganu yana maganganu shikenan waɗannan maganganu ya rubuta su ne ko an rubuta su ne gare shi a lokacin da ya dawo cikin hayyacin shi sai ce ai tun da ya shiga cikin hadarar ubangiji ne ya faɗi waɗannan maganganu duk munin su yanzu a irin wannan kwakwalwa wadda take common sense to yanzu ba zai iya ainihin muna nasu ba tunda san da ya faɗi waccan magana yana tare da Allah ne tunda Allah ya da wannan magana babu komai in ba haka ba yaya za a yi wannan ibnu arabi ya irin maganganun da yake jama'a wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa mallahu illa rahibun fi kanisati yace duk inda kaga kare kaga alade yace su ne abubuwan allolin mu su muke bautawa yace Allah da ku kuke bautawa yace ba kowan kowa bane fasto ne kawai a cikin coci yace wa aslamtu nafsi haythu aslamani alhawa wa mali an hukm alhabibi tanazu'u fa tawran tarani fil masajid raki'u wa inni tawran fil kana'is rati'u idha kuntu fi hukm ash-shari'ati 'asiya fa inni fi ilmi alhaqiqati ta'i'u yace ni bane wa Allah jayayya duk inda Allah ya kai ni yayi daidai dan haka wata ran za ga ina da ruku'u a cikin masallaci yace ba mamaki kuma kaga na je service cikin coci duk Allah ne ya kai ni ba na mishi jayayya yace in a shar'ance ka ganni ka ce ni mai saban Allah ne yace amma a ilimin hakika Allah nake bi tunda waye kai ni gidan giya Allah waye kai ni wurin zikiri Allah waye kai ni coci Allah waye kai ni masallaci Allah to ni tsantsar Allah nake wa biyayya kai ne baka fahimta ba to yanzu ya mutum zai faɗi waɗannan maganganu ka ɗauki tabakatul kubra ta Abdul Wahhab Sha'rani ɗaya daga cikin sufayen da ya kawo yake yaban sufa ya miƙe ya hau mimbarin masallacin Juma'a ranar Juma'a ya ce ashhadu an la ilaha lakum illa iblisa alaihi salatu wassalam ya ce ina shaida ba ku da abin bauta da gaskiya a bisa cancanta in ba iblis ba tsira da amincin Allah ya tabbata ga iblis to ya mutum zai faɗi wannan kuma a ce wai waɗannan maganganun sai a bar mutanen ƙasashen mu da su sai a ce ana bazagin manyan sufaye waɗannan ba su ne sufaye ba ka ɗauko al'imamin nawawi ka ce muna bin ainihin hanyar da imamin nawawi yake bi duk wanda ya soke ka sai kaga malaman hadisi suna yi maka raddi suna kare ka imamin nawawi ba shi ya sharhin sahihi muslim ba a sufi ne don haka ne sufanci waye ba zai ba tunda biyayya Allah ne da bin hadisi amma sufanci a zo ana zagin Allah ana zagin manzon Allah shine yace wal afifi tilmisani da al afifi tilmisani ɗaya daga cikin manyan shehunne ne na ɗariƙa a nan ƙasar magarib abinda wannan al afifu tilmisani yake cewa cewa yake alqur'anu kulluhu shirk wa inna ma tauhidu fi kalamina yace duk baki ɗayan qur'ani abin da ke cikin shi shirka ne yace in kana son tsantsar tauhidi sai ka dawo maganganun mu na sufaye wannan magana tana nan a cikin ainihin littafin alfurkan bayan auliya rahman wa auliya shaitan da kuma littafin majmu'ur rasaili wal masail to yanzu waɗannan irin maganganun jama'a shikenan sai a kyale a su tafi sidda ka tafi aikin maka kana da aqida irin wannan kuma wallahi akwai mutane da yawa a kasashen nan namu suna da imani irin na waɗannan malam ya ce wa ibnul farud da ibnul farud mai littafin atta'iyya littafi yake da shi shi kuma saboda reni da yawa Allah da sunan mace yake kiran Allah ta'iyya da ta ta ta yake gama shi wa nahwihim da makamantan su minal malahida daga cikin karkatattu allazina kasawul ilhada hilyatul islami yace waɗanda suka ɗauki rigar musulunci suka saka wa kafirci sai suka shigo cikin musulunci da riga amma zuciyarsu kafirci ne don ba haka ba ya za a faɗi irin waɗannan maganganu jama'a wa mazajuhu bi shay'in min alhaq sai suka ɗauki ƙarya sai suka ainihin wato cuɗanya ta da gaskiya sai suka ɗan ɗibo gaskiya sai suka cuɗanya mu zikiri muke so mu kare mu kaza muke so mu kaza muke so in ba haka ba wani irin zikiri ne za a ce kuma yafi alqur'ani wani irin salati za a ce yafi alqur'ani mun fahimci wannan da ka taba mutum sai a ce Allah ya ce wadhakirin Allah kafira wadhakirati a'adda lahum ila akhir al-aya ma'ana ana yaban masu zikiri masu zikiri sai kuma a ce amma alqur'ani bai kai falalan wannan zikiri ba hatta raja amruhum ala khafafishil basair yace har sai da ya zan al'amarin irin waɗannan shedanun mutane ya boyu ga waɗanda suke da dindimi wajen gani sai zama ga mutane nan da yawa suna bin su Allah ya kiyaye malam ya ci gaba da cewa wa min hadha shirki man attala asma'ar rabbi wa awsafihi min ghulatil jahmiyya wal qaramita daga cikin wannan nau'i na shirka da muka yi bayani to akwai shirkar da ainihin ake yi ta hanyar watsar da sunaye da siffofin Allah maɗaukaki kamar shirkar da ake samun waɗanda suka ƙetare iyaka cikin jahmiya da qaramita suke yi duk wani suna duk wata siffa ta Allah sai su ce ba su yadda ba Allah ar-Rahmanu ne ar-Rahim sai su ce a'a ba su yadda ba duk wata suna da wani sifa na Allah ba su yadda da shi ba annau Sani nau'i na biyu daga cikin karkashin kashi na farko na shirka da ta shigo cikin rububiyya shirku man ja'ala ma'ahu ilahan akhar shirka wanda shi ya yadda cewa Allah ne yayi kaza to amma ya hada ainihin Allah madaukakin sarki da wani a wajen ayyukan Allah ولم يعطل أسماءه وصفاته بي مسن سونا يد سفوفين الله با وربوبيته دا كما ربوبية الله كشرك النصارى كما شرك أينهن كريستوتي الذين جعلوه ثالث ثلاثة كريستوتي سن يد تشيوا للي أكوي الله غسكياني تو أما كما سيسك غواما دا وني sai suka ce maryam ita ma Allah ce isan shi ma Allah ne wasu su kuma suka ce maryam Allah ce sa'annan the holy ghost mala'ika jibril shi ma Allah ne kaga sun yadda da rububiyar ta Allah amma kuma sun kawo wani sun hada da shi har sai suka waye gari sunan wani din nan da suka sa sai ya rinjaye sunan Allah da wahala ka ji Kirista zai yi abu ya ce in the name of God sai me in the name of Jesus kaga sharrin shirka kenan sai ce wa shirkil majus alqa'ilina bi isnadi alhawa bi isnadi hawadith alkhair ila nuri wa hawadith alshar ila adh-dhuluma yace da kuma shirkar majusawa waɗanda suka ce Allah biyu ne majusa sun ce Allah biyu ne suka ce duk abin da ka gani na alheri to Allah haske ne ya yi shi duk abin da ka gani na sharri to Allah duhu ne ya yi shi shine Allah ya ce wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn thnayn Allah ya ce kar ku dauki alloli biyu to da majusa da makamantansu ake yanzu nan jama'a da wanda ya ce Allah biyu ne da wanda ya ce Allah uku ne duk Allah ya ce duk kafirai ne ina wanda kuma ya ce komai Allah ne kuma an ce mai mushriki sai ya shigo cikin musulmi ya ce ana kafirta musulmi saboda Allah dan me ake zaluntar gaskiya in baka so wani na so a bayyana gaskiya ka bari a bayyana mutane mana su fahimta tunda kai ka fahimta ka ki ka fahimta wa min hadha shirki kasirin mimman yushriku bil kawakib al alawiyat yace daga cikin wannan nau'i na shirka har wa yau da kuma shirkar waɗanda suke ainihin hada Allah da mafi yawancin waɗannan taurari waɗannan taurari da kake gani akwai masu bautar su fa wasu asalin maguzawa ne wasu kuma yana cikin musulunci amma akwai tauraruwar da yake bautawa in wannan tauraruwar ta leko ya daina sallah ya daina duk wata ibada da alwala kuma zai zarce cikin janaba sai ran da ta bata wa yaj'aluha mudabbira li amri hadha al-alam sai irin waɗannan mutane kaga sun sanya taurari din su ne ke jujjuya al'amuran duniyar nan kama huwa mazhabu mushriki sa'iba wa ghairihim kama yadda yake haka mazhabar mushrikai daga cikin sa'ibawa suke mutanen da ainihin suka kafircewa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mun fahimci wannan da kyau ko jama'a to kasancewa kurewar lokaci sai gobe za mu karasa waɗannan bayanai insha Allah ta'ala sannan a ci gaba da karatun wannan littafi na